Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Rahman Rahim, Rabbana la tuzi qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل في ميراث من قتل في النبي صلى الله عليه وسلم rubutulihi wasalatu alaihi wannan fasali yana magana ne a cikin hukuncin gadon wanda aka kashe saboda zagi da ya ga annabi alaihi salatu wassalam da hukuncin ya masa wanka bayan ya mutu an kashe shi da kuma hukuncin yadda za a yi masa sallah
اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم ce malamai sun yi sabani cikin gadan wanda aka kashe saboda zagin annabi mai tsira da wancin Allah
فذهبت ظنون إلى أنه لجماعة المسلمين من قبل
أن شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفرا صلى الله عليه وسلم كفر shiga kufar zindigi كفر الذنبي.
shi suhunu ne ya tafi kan cewa gadansa bai tilmali za a kai jama'atul musulmi magadansa ba za su gaje shi ba saboda ya ce min kibali saboda anna shataman nabi sallallahu alaihi wasallam kufurun zagin annabi mai tsiraran wancan la kafirci ne yushbihu kufarar zindigi yana da kama da kafircin zindigi don haka in an kashe shi duk abin da ya mallaka sai a kai baitul mali
وقال أسباب ميراثه لورثته من المسلمين sai malam asubagu shi kuma ya ce gadan ya magadansa ne za su gaje shi amma musulmi a cikinsu Oh, in akwai wanda za su gaje shi ba musulmi to wanda su amma musulmin su za su gaje shi amma shi ma da sharabi ما إن كان مفسرا mustatiran da zalika mustasirran da zalika in ya zama na zagin a ɓoye yake yi bai faɗi da ya fito da shi fili ba to in an kashe shi aka gano aka kashe shi to gadan na na masu gadan sa ne
وإن كان مظهرا له mustahillan bihi yanzu mai bayyanawa ne mustahillan bihi kuma ya fito da shi ɓaro-ɓaro ya faɗa a fili So, ميراثه lil musulmina to musulm gadansa na baitul mali ne
يقتل على كل حال amma ta kowace fuska ko mai ɓoye wanne ko mai ne za a kashe shi ولا la yustatabu ba za a karɓi tubansa ba cewa amin قال أبو الحسن القابسي abul hasan abul hasan al-qabisi yace إن قتل وهو منكر للشهادة عليه in aka kashe shi yana mai musun shaidar da aka kafa a kansa shaidu suka ba da shaida yace shi ba haka yi ba
فالحكم في ميراثه hukunci a cikin gadansa
على ما أظهر من إقراره eh, ya dogara ne da abin da ya bayyana da ikirarinsa يعني لوسته wato na masu gadansa ne in ya yi ikirari ya ce shi bai yarda da abin da suka yi ba to shi kenan
والقتل حد amma kuma kis- wannan kisan haddi ne ثبت عليه eh, ya tabbata gare shi ليس من minal mirasi fi shay'in ba wani abu a cikin mirasi mirasi daban wannan daban
وكذلك لو أقر بالسد وأظهر التوبة توبة القتل lakutila hakanan da zai bato tabbatar da zagi ya ce iyayi amma wa zaharar taubata ya bayyana kuma tuba ya ce lakutila sai an kashe shi
إسوى حده domin shi ne haddinsa
وحكمه في ميراثه Eh, سائر الأحكام hukumar islami hukuncinsa cikin gadansa da kuma sauran hukunce-hukuncensa hukuncin musulunci ne kuma za a yi masa
ولو أقر بالسلب وتمادى عليه da zai yi kirari da zagin kuma ya zarce akan haka وأبى توبة habar taubata ne kuma ya ƙi tuba daga wannan فقتل ala zalika على ذلك aka kashe shi saboda haka kana kafiran ya zama kafiri ne وميراثه للمسلمين. magadansa na baitul mali na musulmi ne ba na iya- iyalinsa ba ne ولا يغسل ba za a yi masa wanka ba ولا يصلى alaihi ko ba za a yi masa sallah ba ولا ba يكفن kuma za a yi masa likafani ba wato staru auratu staru auratu amma al'aurarsa za a rufe ta ba za a bari ta fito fili ba waiwara ويوارى kuma za a bushe shi za a binne shi ba كما ba kabari ba idan da ake wa jaki rami haka za a saka shi a rufe shi kamar ya fa'ala bil kufari wanda ake ga kafirai ma a kabari a yi masa ya a yi masa uwa irin wannan irin irin abin nan shaku illa hadi ne fake wanda ake na ciki duk ba za a yi masa ba sannan ba za a yi masa wanka ba wanka shari'a ce duk jikinsa aka wanke shi kamar an masa falasta zai masa kariya daga wutar lahira sannan aka yi masa sallah ta zama ceto na abin da aka roƙi Allah ya yi masa sannan wani likafanin girmama shi ne na annabi alaihissalam shi sa mutum yana da bashi ko an binne shi da likafanin ba a yi masa ukuwa da wani likafanin a jiki sai an cire shi an sa masa riga yan bursuna sannan za a yi masa wannan sau da abin da annabi alaihissalam zai malam ba karamin muhimmanci ne da shi ba wala a duniya wala a barzahu wala a filin alkiyama mu ne muke ta ganin wankan kurin haka ba abu ne haka ba tun da ya zo da shi alaihissalam to alherinsa Allah ne kaɗai ya sani yin sallar Allah ne ya san iya abin da yake ciki da shi da aka yi wanda wanda suka yi yanzu ka ga da azumin nan idan aka aka yi wa jana'iza sallah ka ga me ya a ciki wanda suka je suka yi sallah nan mudda suna azumi suka duba mara lafiya suka ɗauko naira ɗaya suka bayar sadaka shi kenan alkawari guda hudu ya hau kan mutum ya an fitar da shi daga shiga wuta sai dai wani abun ya daga baya to wanda suka yi sallar a ba su lada shi da aka yi wa a wanke shi sannan likafanin shi ma haka a sa masa saboda zai haɗu da mala'iku fari ake sawa a yi masa wanka tas Allah baya san datti mala'iku wasa san datti to an wanke datti kafani to sannan a zo a saka shi a kabari a fuskantar da shi alƙibla a kuma rufe shi amma al'aurarsa shi za a rufe ta wayewa kuma sai a je a bushe shi shi ke da wanda ake ga kafirai وقول الشيخ أبو الحسن في المجال غير wuta madi متمادي مم.
بين القائم في الخلاف wace faɗar a shehu abul hassani filmu jahiril mutamadi wanda ya bayyana zagi kuma mutamadi ya ci gaba da tafiya akan haka ya ki komawa baya faɗar da ya ce bayyana lamikin alkhilafu fihi a fili take babu saɓani a ciki لأنه كافر مرتد domin shi kafiri ne ko murtaddu mai ridda ne gairu ta'ibin ba mai tuba wani ولا مقبل makuli'in wala makuli'in ba ko mai fidda kansa daga ciki bane ya zare kansa ci a ba shi bane
وهو مثل قول أسبغ wannan maganar irin ta maganar malam asbagu ce وكذلك في كتاب ibn suhunun wasu haka nan a cikin littafin dan suhununu a cikin hukuncin zindigi يتمادى da ala kaulihi da ya zarce akan zancensa
ومثله لابن kwatankwacinsa haka yake da ibn al-qasimi في fil الأتبية utubiyyah a cikin littafin utubiya ولجامعة hatimin ashabi malikin da kuma jama'a mai yawa daga almajiran imam malik في كتاب ibn habibin a cikin littafin dan habib في من أعلن كفره مثل eh wanda ya bayyana kafircin sa misluhu shi ma maganar kwatankwacin wancan hukunci ne
قال ابن قاسم ibn al-qasim ya ce وحكمه mul حكم murtaddi hukunci hukunci mai ridda ne لا ترثه
warasatuhu min إلى al-muslimin المسلمين masu gadon sa daga cikin musulmi ƴaƴansa ko ƴan uwansa wanda nasaba ta hada za su yi gado to ba za su gaje shi ba ولا من أهل الدين lazi irtadda ilaihi ko kuma abota addinin da ya ridda ya koma ya fita daga wannan musulunci ya shiga wani addinin ta cikin masu gadon nasa akwai wa'ansu a wancan addinin ko ko masu wancan addinin ba su da dangantaka da shi to ba za su gaje shi ba su ma ai musulman ba za su gaje shi ba
ولا يجوز سوايا wasayahu وسايا eh duk wasiyar da ya kuma babu ita wala ituquhu ko yan tabawa da ya ji sun rushe bawo
وقاله أسباب malam asibago ne ya faɗa ya ce kutila ala zalika hau mata alaihi jiɗe ne an kashe shi ne akan wannan ko kuma kafin a taɓa shi ma i mutu da hukunci ɗaya ne ba za su gaje shi ba إيه.
su musulmi wanda kuma ya koma nasu addini ma ba za su gaje shi ba sai dai akai abin bai tilmali
وقال أبو محمد بن أبي زيد alkairawani ya ce
وإنما يختلف في ميراث zindigi sani dai ana saɓani ne a cikin gadon zindigi الذي yastahillu bi tawbati wanda ya bayyana ya kururuta da tuba ya ce shi ya tuba فلا تقبل منه ba za a karba daga gare shi ba فأما المتام- المتمادي amma wanda ya zarce yana ta faɗa shi ya ƙi tuba فلا خلاف أنه لا يورث babu saɓani akan cewa shi ba za a gaje shi ba wancan shine ake da saɓani a kai
وقال أبو محمد ثم da abu muhammad ya faɗa cikin hukuncin wanda ya zagi allah maɗaukakin sarki ثم suma مات mata sannan ya mutu ولم يعجل عليه ta'addal alaihi bayyinatun ba a kuma samu shaida a kansa ba ta'adal ce ta'adalai wadda sai da ta tsaya shaida ba ta tsaya akan zagin da yi ba a samu shaida aw lam tuqbal تقبل ko kuma an ba da shaida amma ba ta karbu ba إنه يصلى عليه to wannan za a yi masa sallah in yayi ya faɗa kuma ya mutu kafin a kashe shi amma ba a samu shaida da ta tsaya akan haka ba ko an kafa shaida shaida ba ta karɓo ba to in ya mutu na za a yi masa sallah kewa
وروى أسباب عن ابن قاسم في كتاب أبي- Ibn Habib.
حبيب ala asubako ya rawaito daga ibn al-qasim a cikin kitabin ibn habib في من كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم cikin wanda ya karyata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أو أعلن دينا ko kuma ya bayyana wani addini مما يفارق tariqu bihil islama wanda zai rabu da musulunci da shi أن ميراثه للمسلمين shagadansa wato na baitul mali ne na musulmi ne ba na saban
وقال بقول مالك ya faɗa da faɗa imam malik إن ميراث المنشد للمسلمين cewa gadon wanda ya ridda ga musulmi za a ba da shi wato baitul mali ولا ترثه warasatu magadansa ba za su gaje shi ba
قال ربيعة rabi'atu ya faɗa da وشافعي shafi'i وأبو ثور saurin da abu saurin وابن أبي da ibn abi laila واختلف فيه an ahmada to an yi saɓani cikin wannan hukuncin a wajen imamu ahmad ibn hanbal
قال علي بن أبي طالب sina ali dan abi dalib radiyallahu anhu وابن da مسعود ibn mas'ud radiyallahu anhu وابن da الخير ibn al-musayyibi rahimahullah والحسن wa hasan rahimahullah da والشعبي sha'bi rahimahullah وعمر بن da umar dan abdul aziz ta gamma da wallahu bi rahmatihi
والحكم da hakamu rahimahullah da al-auza'i rahimahullah والليث da laysa bin sa'ad faqihu misr radiyallahu anhu إسحاق ابن راهوي رضي الله عنه رحمه الله أبو حنيفة رحمه الله ورثته من المسلمين wato magadansa na musulmi su za su gaje shi to shi ma dai da magana ce zalika fi ma kasabahu qabla irtidadihi da dukiyar da ya tara kafin radda tana nan aje to ita ce za a yadda magadansa musulmi su gada irtidadi duk dukiyar da ya tara kuma bayan ya radda falil musulmi ne wannan bai tabaitar mali ce
وتفسير أبي حسن في في باقي جوابه حسن بينا tafsilin abul hasan a cikin sauran jawabansa ya ce hasanin kyakkyawa ne bayyana kuma a fili yake shi na cikin ra'ayi malam asbagu lafi kauli suhunun ya kuma zama saba faɗar suhununu saɓaninsu su biyun alaƙaulai malikin a cikin zantuka imam malik guda biyu wanda ce za a yi wanda ce ba za a yi ba fi mirasil martaddi fi mirasil zindig cikin gadon wanda ke zindigi warasa ta homin al-musulmin wato a wani faɗar warasa hu warasa ta homin al-musulmin ya ba da gadon ga masu gadonsa musulmi ce za su gaje shi amma kam eh hamar ratan warasahu warasatahu min almuslimin amma sharadi kabar alaihi bizalika bayyinatun fa ankaraha shi da ta tsaya a kansa kuma yi musu ci shi bai yi ba ko kuma yi kirari yayi wa azhara taubata sai ya bayyana tuba to wannan suka ce magadansa za su gaje shi
وقاله أسبغو قال أسبغو ده محمد بن مسلمة
وغير واحد من da kuma wani mutum ɗaya daga cikin sahabban imam malik lil islami domin shi mai bayyana musulunci ne da inkarin da iya a wancan yace shi bai yi ba kawai taubati ko kuma tuban da yi hukuncinsa hukumul munafiqina hukuncin munafikai za a yi masa wanda suka zama a zamanin annabi mai tsira da mancin Allah inda annabi Allah sai tafi da su da hukuncin zahiri su ma da shi za a musu na sauye
warawa ibnu nafi'in da ibnu nafi'in ya rawaito daga gare shi dai fil utubiyati a cikin utubiya littafi ne wadawwana ce ko dawwana ce utubiya da saharau radiya daga sun wajen kashe hudu ce ko biyar ma wa kitabi muhammadi da kitab muhammadi cewa gadansa ga jama'ar musulmi na to bai tilmali saba'ul lidami domin dukiyarsa tana bi ne ga jininsa
وقال به أيضا جماعة من أصحابه wato da wannan faɗan ne kuma jama'atu min ashabihi jama'a mai yawa daga cikin sahabban imam malik suka faɗa
wa qalahu ashabu malan ashabu da almugiratu da abdul maliki da muhammadu da suhununu ya faɗi sun faɗi wannan
wasahaba ibn qasim fil utubiyya ibn al-qasim ya tafi a cikin littafin utubiyya cewa shi shahida alaihi in yi ikirari da abin da aka kafa masa shaida a kansa kuma ya tuba fakutila aka kashe shi falayi rasu to ba za a gaje shi ba in ko bai tabbatar da abin bai yi musu hatta mata har ya mutu akan shimfiɗarsa kawo kutila ko kuma aka kashe shi sai a sai a gaji shi haka zalika amma a sarrafa sai ce haka hukuncin yake da duk wanda ya ɓoye kafirci
innahum yatawarasuna bi wirasatil islam za su yi gado ne da gadon musulunci shikenan to musulunci shari'arsa manuɗacin bai zahiri da zahiri take aiki
wasu ila abu kasim bin inda da katibi ibn abul qasim ibn al-katib an tambaye shi anin nasrani cikin hukuncin banasare ya subbun nabiyya sallallahu alaihi wasallama da yake zagin annabi mai tsira da macin Allah fa yuqtalu kuma aka kashe shi hal yarisuhu ahad da dinihi shin ma'abota addininsa na nasara ne za su gaje shi amil muslimin ko ko musulmi ne za a bai da dukiyar ga baitul mali fa ajaba annahu lil muslimin sai ba da ansa ya ce gadansa yana gurin musulmi baitul mali za a kai laysa ala jihatil miras ba a fi bangaren gado ba ne to li annahu la tawarith rasa baina alimin lataini domin babu gado tsakanin ma'abuta addini guda biyu da wannan da wannan
ولكن لأنه من فئة فئين
min fai ihim sai dai cewa shi abun wannan nasa yana daga cikin fai'i بلا fai'i da Allah ya yarda da na kadihi ahada saboda warware alkawari da yi in ya warware alkawari to duke ta zama fai'i
هذا معنى قوله مقتتال Mm. yau haɗa faɗin sau ce wakti saruhu takaitawarsa to mm? fai'i in aka je aka yi yaƙi aka yi- aka- aka yi gomurzu aka zaburi dawaki aka yi doki in doka duk abin da aka samu na kafarai sunansa ganima amma wanda aka je aka tar da su suka miƙa wuya ba a yi doki in doka ba to fai'i ne ma a Allahu bihi min ahlil qura to wannan shine ake zuwa a raba daukar wa annabi alaihi salamu nasa sannan a fidda duk kasa-kasan da ake bayarwa shine ma'anar fai'i Mm.
الباب الثالث في كل من سب الله تعالى وملائكته له وأنبياؤه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه wasabahu wannan babu yana magana ne a cikin hukuncin wanda ya zagi Allah subhanahu wata'ala ko mala'ikatahu ko ya zagi mala'ikun Allah subhanahu wata'ala wa anbiya'ahu ko ya zagi annabawan Allah alaihi salatu wassalam ko kutubahu ko ya zagi littattafan da Allah ya saukar subhanahu wata'ala wa ala baitin wa ala nabi sallallahu alaihi wasallama ko ya zagi iyalin gidan annabi mai tsira na mancin Allah wa azwajuhu ko ya zagi ummahatul mu'minina ruwan Allah alaina mace kun annabi alayhi salam wa sahabahu ko ya zagi sahabban annabi alayhi salam to wannan hukunce hukuncen su kuma zai zuba
لا خلاف أن سبا الله تعالى من المسلمين
Shiro.
كافر halalud dami حلال halalud dami yace babu sabani wanda dai ya zagi wanda wanda yake zagin wanda ya zagi Allah saballai mai zagin Allah maɗaukaki a cikin musulmi ba saɓani kafirun kafiri ne halalun dami wanda jinin su halatta a zubar
واختلف في su tabbaci sai dai saɓanin yana cikin hukuncin a bashi dama ya tuba ko ba za a bashi ba فقال ابن قاسم في المرسول ibn al-qasim ya faɗa a cikin al-mabsudi وفي كتاب ibn suhunun da kuma littafin dan suhunun da ومحمد muhammadu ورواه ابن قاسم an malikin kuma ibn al-qasim ya rawaito shi daga imam malik في كتاب ishaq ibn yahya a cikin littafin ishaq dan yahya من سب الله تعالى من المسلمين wan- فلا wanda ya zagi Allah subhanahu wataala a cikin musulmi a kashe shi ولم يستتب tatab ba za a bashi damar tuba ba إلا أن يكون Shira'an على الله.
الله sai dai in ya zama na kirkiran karya ya dangana wa Allah ارتداده ila dinin dana bihi sai ya koma wasu zuwa addini da kuma ya miƙa waya a kansa in ya yi wa Allah ya kire ya kuma koma wani addinin to wa azharahu kuma ya bayyana shi fa yustatabu to nan za a bashi damar tuba وإن لم يزهره in ko bayyana bai bayyana shi ba لم يستتب yustatab malam mudarrifu ya faɗa a cikin mafsuda da abdul malik misalahu kwatankwacin wannan hukuncin
وقال المخزومي eh makhazumi ya faɗa da mamadu ɗan masalamata وابن أبي da حاتم ibn abi hazin su sun ce لا يقتل sallar musulmi bisabbi ba a kashe musulmi saboda zayi حتى yustata ba har sai an ba shi damar tuba وكذلك اليهودي والنصراني haka nan bai hude da nasara shi ma haka sai an ba su damar tuba فإن تابوا قبل minhu in منه suka tuba to sai a karɓi tuban nasu وإن لم يتوبوا in ku ba su tuba ba kutilu sai a kashe su ولا بد من استباق ina da istitabati amma ba maka sai an ba su damar tuba
وذلك كله كذب kare da ta dukkan waɗannan kamar da suke وهو الذي حكاه القاضي ابن بكر anil mazhabi shine abinda alkadi ibn nasir ya hakaito daga mazhaba ta malikiya وأفتى أبو محمد بن أبي زيد eh abu muhammad dan abu zaid ya bada fatawa فيما a hukiya nan cikin abinda aka hakaito daga gare shi في رجل mm, da ana rajula mm.
ولعن الله eh cikin hukuncin mutumin da ya la'anci wani kuma sai ya la'anci Allah
قال إنما أردت أن al'ana shaydana fa zalla lisani sai ya ce ya yi nufin ne ya la'anci shaidan sai harshen sai ya subul ya subul da baka sai ya la'anci Allah
قال يقتل da zahiri kuhurihi ya ce a kashe shi da zahirin kwafarcin sakura
ولا يقبل ba أذره za a karɓi uzurinsa ba وأما فيما بينه bayan وبين Allah ta'ala kuma a فمعذور amma tsakaninsa da Allah wannan abun uzurin shi kenan ita shari'a zahiri take tsarewa wancan kuma na baɗi ne shi da Allah
واعتلف الفقهاء kurduba
قرطبة kuka hawa kurduba sun yi sabani في مسألتها Haruna bin Habibin. cikin mas'alar haruna dan habib تو أخ عبد الملك al-faqihi dan uwa abdul malik al-faqihi تو، إيه، وكان zai دليل kasadari shi mai kuncin kirji ne تو كثيرا tabarrun ya saurin kosawa ne yana da shi'umanci da abin da izo ba zai kalli alheri ba ko magana ka faɗa sai ya kalli fuskar shari ya fassara ta to shi haruna ibn habib haka yake
وكان قد شهد عليه شهد عليه.
بشهادته.
an an kafa masa shaida bi shahadatin da shaidoji daban-daban منها أنه قال عند استقلاله Kawai daga cikin shaidar ya faɗa inda istilalihi min maradin yayin warkewarsa daga rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya sai ya samu sauki تو، sai ya ce laqitu fi maradi haza هذا a wannan rashin lafiya ta na gamu da ciwo da wahalar da ni kadai na sani ما لو قتلت سبحان أبا بكر ko umara lam astawjibu يجب هذا haza كله da za a kaddara na kashe sai na abubakar radiyallahu na kashe na umar radiyallahu anhu, da ban cancanci a yi min haka ba ma abinda aka min ya fi gaban a ce wa'annan na kashe kaga tabarruma kenan shi umanci don mu janjanci hazawa kullahu baki daya
فأبكى إبراهيم ابن حسين bin khalid bi qatlihi ibrahim dan hussein dan khalid shi ya bada fatawar a kashe shi أن مدمر قوله الكون tajwiru lillahi ta'ala domin maganarsa kunshin kunshin maganarsa shine danganta wa Allah zalunci wa tazallimin minhu تظلم منه da kuma kai kara Allah ko kai kuka ya ce Allah ya masa abin da ya ya cancanta ba وتعرير فيه wa ta'ridu fihi katasri التكريم jirwaye da kamar wanka kamar balo balo ne
وأبكى أخوه عبد الملك ابن to shi kuma dan uwan nasa Abdul Malik ibn ibn Abdul Malik ibn Habib حسين da Ibrahim ibn Hussein ibn Asim da ibrahim dan husaini dan asim وسعيد بن suleiman al-qadi da kuma sai da dan suleiman al-qadi su kuma tasu fatawar daban da tarhi al-qatl anhu wato a kauda kisa daga gare shi kace ba kashe shi za a yi ba إلا أن القاضي رأى عليه lahi tasila إلى sai shi sa'id ibn ibn suleiman yana ganin at-tasila a wato a nauyaya masa fil habasi a cikin ɗauri والشدة fil adabi da kuma tsaurara wajen ladabtar da shi احتمال kalamihi wa sarfihi ila tashaki so da zancen yana da harshen damu zai iya ɗaukan wannan zai iya ɗaukan wannan cewa kawai shakawa yake yana kuka da raki akan abin da ya same so da man kasirin tabarrumi ne
فوجه من قال في ساب الله sabbillahi ta kwato fuskar wanda ya ce ya faɗa a cikin hukuncin mai zagin Allah أنه bil istitabaci yace a bashi damar tuba أنه annahu kuhurin shi a gurin sa kafirci ne ورد waradadatun mahdatun معناته da kuma riddace tsura
لم يتعلق آه.
حق غير الله ba wani haƙin da ba na Allah ba da ya tabbata haƙin Allah ne kaɗai
فأشبه قصد الكفر.
الكفر بغير سبب billahi sai ya zama ya kama da nufin kafirci ba tare da zagin Allah ba وإظهار الانتقال tali ila dinin akhara da ko bayyana fita daga wani addinin zuwa wani من الأديان المخالفة lil islam zuwa addinan da suka saba wa musulunci ووجه الترك لكتابته to ɗaya fuska kuma da aka ce ba za a bashi damar tuba أنه لما ظهر منه ذلك da yanda wannan ya bayyana gare shi بعد إظهار الإسلام bayan bayyanan musulunci gare shi kabul kafin wannan hamnahu to اتهمناه mun tuhume shi وظننا ko muka zaci أن لسانه lam yantiq bihi ينطق به harshensa bai furta wannan ba إلا وهو wata ƙidin lahu sai face yana ƙudurce wannan ya yadda a zuciyarsa haka yake
إلا يتعب sahalu fi haza ahadu ba mutum ɗaya daga cikin malaman musulunci da zai sakaci a wannan
وحكم fa hukima lahu bi hukumi zindiqi حكم الذنب sai a yanke masa hukunci hukuncin zindiqi ولم يقبل توبته ba za a karɓi tuwansa ba وإذا انتقل من دين إلى da dinin akhara in kuma ya ciri daga addini ya zuwa wani addinin daban وأظهر السبب kuma ya bayyana zagi na بمعنى irtidad ma'anar ridda فهذا قد أعلم أنه khala'a ribqatal islami cewa wannan ya bayyana cewa khala'a ya cire ribqatal islami igir musulunci daga waya wa min unqihi daga wayansa khilafil awwali sabanin na farko wanda shi ya mulmustan suke bihi wanda yake rike da addinin وحكم هذا حكم المرتد hukuncin wannan shine hukuncin wanda ya ridda يستتاب على mashahur mazahibi akasir ulama za a ba shi damar tuba a bisa mashahurin hanyoyi wato mazhabar malamai وهو مذهب مالك wa sahabi shi ta ce tafarkin imam malik da kuma almajiransa على ما بيناه kabul kamar yadda muka bayyana tun kafin yanzu وذكرنا khilaf zakarna al-khilafa fi fusulihi kuma ka faɗi sabanin sa cikin duk fasalan da suka wuce har sai haka Huh? To, shi kenan. To.
فصل Hmm.
وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به wannan fasalin yana magana ne a cikin hukuncin idafati ma la yaliqu bihi ilaihi ta'ala raba wa ubangiji subhanahu ta'ala abinda bai kamata gare shi ba sai ya ce amma wanda ya raba wa Allah madaukin sarki ma la yaliqu bihi abinda bai cancanta ga ubangiji ba ليس على طريق السام ba ta hanyar zagi bace ولا الردة ba ta hanyar radda bace وقصد ba الكفر kuma nufin kafirci bane ولكن على طريق riƙe ta'wili sai dai ta harkar ta'wili yake so والاجتهاد da kuma istihadi yake so yayi والخطأ mufudi ilal hawa da kuma kuskure wanda zai kai shi zuwa san zuciya والبدعة wal bid'ati ya kai shi zuwa fada bid'a من تشبيه bin tashbihin wajen kwatanta Allah ya kamante shi kamanta shi tashbihi بجاء da tashbihi da niddu da dibdu da irin su ne da mumasala mutum yayi wannan wani auna atin eh auna ko kuma nu- wato siffanta shi bi jari hatin da wata gaba auna ta yi sifati kamalin ko kuma ya kore wa Allah sifar kamala فهذا مما اختلف السلف wal khalafu fi takfiri qa'ilihi wana cikin abinda as-salaf magabata wal khalaf wal khalafu da kuma wanda suka bi gurbin su sun yi sabani fi takfiri qa'ilihi wajen kafarta wanda ya faɗa wannan kuma utaqadihi da kuma itiqadin sa واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك eh madan maliku da abokan almajiransa sun yi sabani a cikin haka ولم يختلفوا في fi italihim amma ba su sabani a wajen yakar su ba ba kashe su ba yaka za ta hayyazu ila fi'atin in suka je suke gungu suka tare suka mai zama jama'a suka zama musallahun sun tara makami sun koma gefe ɗaya suna yakar wanda duk ya ce ba daidai suka yi ba وأنه يستتاب tabuna to wannan malik da almajin suka ce za a ba su damar tuba إن تابوا in sun tuba fa biha wa ni'mat ma da laka ake so وإلا in ko قتلوا ba haka ba to sai a yaƙe su إنما اختلفوا في المنفرد filmin farid minhum sun yi sabani a cikin munfarid minhum wanda ya zama shi kaɗai ne ya ware yake wannan ba a cikin jama'a ba فأكثروا قول مالك وأصحابه tarkul qabul bi takfirihim amma mafi yawan fadar imam malik da almajiransa barin fada da kafirta shi suka ce a ba za a kafirta shi wani shi kadai ne fito yake yi bai tara jama'a sun yi gungu kuma suna yakar mutane a kai ba
وترك قتلهم da kuma barin kashe su والمبالغة في da عقوبتهم kuma kaiwa mutuka wajen musu iguba وإطالة da kuma السجن tsawaita kurkukunsu حتى يظهر إلهه eh har kuma lokacin da wato rabuwarsu da wannan abin za ta fito fili تستبين taubatun kuma tubansu ya fito fili كما فعل عمر رضي الله عنه إيه، bisa bigin kansu na umar jalan yawa sabigu shi kuma wani ne aka yi shi a wancan zamanin shi kuma baya taba tambaye sai na umar abu sai abin da yake mai mushkila a ƙur'ani wanda in aka bi zahirinsa zai haifar da wata matsala to shi ko ba abin da yake nema sai irin wannan sai na umar ya kama shi ta kai shi kurkuku kawai don fitinanne ne tun da shi kaɗai ne zai cutar da al'ummar musulmi a tsare shi a kurkuku duk abin da yake mai shubuha to shi yake nema eh wannan addinin ba dan gaskiya bane da yanzu ba shi tuni ƙwarai
وهذا قول محمد Muhammad bin al-Mawwaz fil khawarij الخوارج wannan shine faɗan Muhammad dan Mawwaz a cikin hukuncin khawarijawa وعبد الملك بن majishun da مروان Abdul Malik dan majishuna وقول سهرون da kuma faɗar sunan fi jami'i ahli al-ahwa a cikin dukkanin ma'abota son zuciya وبه فسر قول مالك da shi aka fassara faɗar Imam Malik fil Muwatta a cikin muwaddarsa
وما رواه عن عمر بن عبد العزيز wa jaddihi wa ammihi عمه Eh, da kuma abinda amin abdulaziz ya rawaito wa jaddihi da kakansa wa ammihi da kuma ammansa من ulihim قوله fil qadariyati القدرية a cikin fadarsu da suke a cikin hukuncin qadariyawa يستتابون ana ba su damar tuba فإن تابوا in sun tuba fa ni'ima وإلى wa illa in ko ba su tuba kutulu sai a kashe su amma su qadariya ai sun kare Mm, tun a wancan lokacin babu su sai mu'tazila ne suka maye gurbin su da abin da kadariya suka to mu'tazila ne suke tafiya akai mm so gurin su babu zancen kaddara oh Allah ya gama tsara komai a a su ba wannan a gurin su sa akwai ran da wani sahabi radiyallahu anhu ya ce cewa ya ji dan abu ya dame shi akan ka- ka- wato kaddara sai je ne musulman alfarisi radiyallahu anhu sai ce da shi da Allah zai saka ahalis samawati wal ardi a cikin wuta gaba daya ma zalamahum bai zalunce su ba da kuma zai saka su aljanna gaba daya da ba wani abu nasu guda ɗaya da ya cancanci su ga aljanna ba su isa ba kawai falala ce ya ce ka sani duk abin da ya same ka ba zai kauce maka ba ba zai kuskure ka ba wanda ya kuskure ka bai same ka ba zai same ka ba ya ce in mutu ala gaira zalika da kaltan nara in ka mutu ba akan haka ba wuta za ka shiga ya ce amma je ka gurin dan masaudu da ya je gurinsa shi ma kamar wannan ya faɗa masa shi ma haka ya faɗa masa ya ce to shi ma da ya gama sai ce tafi gurin zai da ibn sabit sai da ya tura shi gurin sahabbai biyar akan haka suka tafi to su kadariya suka ce ba wani wannan ba ruwan su to amma su mota da su suka zo suka mai gurbin suka ce duk wani abu da bawa ya isu kawai nasa abin nan ne kurin Allah ne don haka don mai Allah zai wa mutum uguwa ya sa shi a wuta
wa ƙara isa bin ƙasinin fi ahalin hawa'i
min al'ibadi ya ce kuma isa bin al'asim ya faɗa cikin ahalil a hawa'i mabota son zuciya min al'ibadiyya daga ibadiyya su ma mutane ne abokan ko kuma almajiran abdullahi bin ibadu tamimi su kuma ana ce su ibadiyya su ma hukunci ne suka fito da shi a cikin musulmi na fitina da kuma kadariyawa bihihim da makamancinsu mimman khalafal jama'ata daga cikin da suka saba wa jama'ata ahlus sunna ahalil bida'i daga ma'abota bida'a wata harifi da kuma canja sha'anin addini da tawili kitabillahi wajen fassara littafin Allah ana ba su damar tuba ina azharu zalika in san bayyana haka au asar ruhu ko kuma sun boye shi in sun tuba fa ni'ima in ko ba haka ba kashe su wamirasuhu biwarasatihim mai gadon su kuma da masu gadon su ya su gaje shi
وقال مثله أيضا ابن القاسم في كتاب محمد eh kwatankwacin haka ibn al-qasim ya faɗa a cikin kitab littafin Muhammad fi ahli al-qadri cikin ahli al-qadri wa gairihim da wannan su قال واستتابتهم ya ce tubansu هل يقال لهم a ce wato nema wato ba su dama tuba shine a ce da su اتركوا ma antum alaihi ku bar abin da kuke kai
ومثله في المسورة mabusu fil ibadiyyati wal qadariyya kwatankwacin sa a cikin mabusu cikin hukuncin ibadiyya da qadariyya wasair ahlul bid'ah da sauran ma'abota bid'ah قال هم ko muslimu yace musulmi ne
وإنما قتلوا ne رأيهم ra'ayin su an kashe saboda ra'ayinsu mummuna wake ɗaya ɓata gari ce su ɓata abin da annabi alaihissalam ya zo da shi وبهذا عمل da umar bin abdulaziz da wannan umar dan abdulaziz ya aiki to قال sun yi fa haƙuri domin yanayin da aka shiga na wannan in suka din da a wannan lokacin duk sun tafid da su daga musulunci sun ce kawai ba musulmi ba ne da dukiyarsa ba za a yi gada ba ba za a yi kaza ba to za a samu matsala ta musulmi da yawa kowa za su rikici musuluncin zai zama masu yin sa kaɗan ne domin fitintunu a gamu da su da yawa bayan annaba da sun wuce bayan sabai sun wuce saboda mutane sun shiga musulunci mutanen ƙasar bangaren irin su farisa irin su rum suna da aƙidu kibdawa suna da abubuwa iri-iri da dafi na tunani da mutakadatu suka shigo musulunci shi kuma musulunci aƙidar safalan ɗaya ce sai suka dinga shigowa da irin murɗaɗɗin abubuwan to nan da nan shubuhatu suka yi ta shiga suka yi ta shiga suka yi ta shiga to shine su malamai na tauhidi suka tsaya tsayin daka suka yaƙi wannan amin
قال ابن قاسم ibn al-qasim yace من قال إن الله لم يكلم kallin Musa ta kalima wanda yace Allah bai zance da annabi Musa ba ta kaliman zance ustuti ba to za a bashi damar tuba فإن تاب in ya tuba fa ni'ima فإلا in ku baka ba kucila sai a kashe shi domin cewa kallan wallahu Musa da yi shiru to sai ya iya musu amma kalmar ta kalima wannan masdar ɗin da zo da shi ta tabbata zancen akai shi kenan yana sabawa dama sa ba shi da mutuwa ka sai a kashe
wani habibin gairu min ashabina ibn habibu da waninsa daga cikin abota mazhabar mu yara ta kafirahum yana ganin kafirta su wata fira amsalihin da kuma kafirta kwatankwacin su min min al-khawarij al-khawarij daga khawarijawa wal wal qadariyati da qadariyawa wal murji'ati da kuma murji'a wannan duk fi'a ce ba daban daban daban khawarij da masu ba ruwan su da sallarka ko azumin ka ko tauhidinka ko hajjinka kaf musuluncinsu a gurinka a gurin musuluncinka a gurinsu ɗaya ne tak ka zama hawariji kuran ko me za ka yi in ba su wasu ba ba dini kake ba kuma jinin kai halitta su zuba na? wai irin ra'ayoyin da ake da shi na na tsaurara yanzu ba dai irin wayannan din bane ai burbucin wannan ne Ha? wanda duk baya cikin kungiyar kawai sunansa ba musu ba ruwansu da sallarsa shi yasa su ba ya musu leken asiri duk wanda izo yace ya zama hawariji ce to zauna sai a shigo da mutum yana kalmar shahada ko mace ko namiji yana kalmar shahada yana ya ce ko zandame mai yoka ce yanka shi in mutum yanka shi to nasu ne in yaki sai su hada su biyun ke munafiki shigo kai ke leken asiri Amin. sun ka hana sai na alhudu ba in yi zana hudu ba sai su miƙe ce la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah sai haƙura a ƙarshe aka ce wai wani irin mutane ne kafirai ne ya ce la wa bainal bainahu wa bainal kufri bawnun ba'id munafiqun ya ce la idan zaka kwatanta sallarka da tasu sai ka rena taka suwaye sai ce hum qaumun asabar hum fitna fitina ce ta same su fa'am wasam so kurice suka makance shi kenan haka take Allah ya ce mu kadariya haka da murji'a shi kuma mafi yawan mutanen yau da murji'anci suke so murji'a sun yadda in dai kana da imani kai da Allah ɗaya ne shi kenan duk sako kai ba zai cuce ka ba kamar yadda kafirci in yana nan duk da'a ba za ta yi amfani ba a lahira haka suka ce su ba ruwansu ba sai ka dawatsawa kanka kana sallah kana abuwa ba inda kai musulmi ne kawai aljanna za ka shiga kaga mutane da sun zama tukus irin wannan ba su san sun zame sun shiga marja'anci ba musulunci innal ladzina amanu ne sai wa amilu salihat su fa amanu ne biduni amalin salih murji'a kenan wadda sa ake ta karatu na tauhidin nan saboda wa'annan duk a cikin wannan suke shubuhat duk sun shigar da su ko mutum ya wata musifa ta same shi fada a yi magana suna shi to me yawa Allah ya masa wannan ba a yi da mutum yana wannan zai fada ma wuta zalanci domin zai shiga ka'idatu salahi wal aslah وقولهم إن الصلاة واجب عليه زور ما عليه واجب ألم يروا إلى ما هو الأدفال ما في yaro yau ka je na nishi uwarsa sai ta yi ta kuka don tausayi duk wanda ya gani ko likita can kadan ya tashi na ruwan Allah da wannan cewa yaro ne in yi kawai shi kenan laifin mai masa haka yake kawai fa alile ma yuri to in ka fara cewa wai in yayi wa mutum wani aboci ka gano mai yawa Allah to ka fita daga cikin kuma hanya Amin.
abin ruya ainihin an su nunu Misalahu an ruwaito kwatan kwashin safi daga suhununu liman ƙara laita lillahi kalamun annahu kufu wanda ya ce laisa lillahi kalamun kaga sifa ce ta Allah ta kamala sai kore ya ce Allah baya da zance annahu kafirun wannan shi ma kafiri ne
fata na fasil fayata an malikin malikin riwayoyi sun sabani daga maliku wata na ya ce shamai shamiyina wato abin musihirin mamarwa bin muhammad da tsadiri a tsadiri Muhammadu da Marwan dan Muhammadu Dadiri hadalak al-kufr alaihim shi a cikin rawayin ya dauko ya ce kawai kafirci ne a kansu
وقد شورى في shuwira eh, شورى Mm.
في زواج القدر kadari an ba shi shawara akan auren kadari ya zo yana neman auren ya me za ka ce faƙala la tuzawwijhu وجهه karka aura masa
قال Allah ta'ala wala abdu mu'minun khairun min mushrikin خير من mushrikin sai da ka ba za ka ba shi ba
وروي عنه أيضا أهل الأهواء kullum kofaro an karbo daga gare shi kuma dai yace ma abota son zuciya baki ɗayansa kafirai ne
وقال من وصف شيئا من ذات الله تعالى yace wanda duk ya wasafa wani abu daga zatin Allah subhanahu wata'ala وأشار ila shay'in min jasadihi ya nuni zuwa wani abu daga jikinsa يدي yadin يد hannu ne أو سمع sam'in ko kuma ji ya duna kunnansa أو بصر abu basarin ko idansa guda zalika mina to za a cire in hannu ne sai a yanke hannun in kunne ne a yanke kunnen ido ne a kwakwala idan لأنه annahu shabbaha Allah bi nafsihi don ya kwatanta Allah da kansa kage yanzu malami ya zo ya tara mutane ya zo ce ar-rahmanu alal arshi tawa sai ya harde ya ce kamar yanda na harde haka Allah yi wai karatu yake yi kaga ya ɓadda mutane kaga kansa ya mai da Allah jiki irin na makaluki ba a yin haka shan walidon zai ce yaya istiwa'i yake ce al istiwa'u ma'luma wal kaifa majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'a sune farkon bidoyi da aka fara fito da su a musulunci a tambaya yaya Allah ya istiwa kan al'arshi ce ba a tambaya sai dai ka miƙa waya ya faɗa an yi shi kenan wani mahacci ake tsakaninsa da Allah yanzu kilomita kaza wajen Allah yana kan al'arshi wa tsakanin nan duniya da al'arshi kaza kowaye ya taba masana geography ko astronomy suka san inda al'arshi yake wannan ilimin su iya nau'in nan a fulak din ma wanda ya wuce ne tafi al'arshi babu in ba dan an faɗa ba wanda zai san akwai shi ma wa qala fi man qala قال في من قال ya faɗa cikin kuncin wanda ya ce alƙur'ani makhluqun ƙur'ani makhluqi ne kafirun kafiri ne faqtuluhu ku kashe shi وقال أيضا في رواية waye ce ibnu nafi'in ya faɗa kuma a cikin ruwaya dan nafi'i يجلد yujladu za a yi masa bulala yuja'u za a yi wato yuja'u darba za a yi masa dukan da jikinsa zai gaya masa ويبصر kuma a tsare shi حتى ينسى hatta ya tuba har sai ya tuba
وفي رواية بشر بن min ibnu bakar tanisi eh tanisi anhu da gare shi yuqtalu za a kashe shi ولا tuqwalu tawbatuhu ba za a karɓi tubansa ba
قال القاضي أبو عبد الله الكا- barnakani الكالي alkali abu alahi barnakani yace والقاضي أبو عبد abdullahi tusturi da alkali abdullahi abu abdullahi tusturi من أهل a'immatul iraqiyin daga cikin shugabannin ƙasar iraq جوابه muftalifun zabulancensa abin sabawa ne يقتل al-mustabsiru ad-da'iya wanda yake mai basira mai ilimi adda'iya wanda yake kiran mutane akan wannan shi za a kashe shi على هذا hazal khilafi ikhtalafa qawluhu fi adati salati khalfahu anan ne maganarsa ta yi sabani a cikin sake sallah ga wanda ya sallah a bayan su can mutum ya bi irin wannan ya sallah zai sake sallah ko ba zai sake ba
وحكى ابن منذر an shafi'i ibn al-munzir ya haiko daga shafi'i لا يقتل tabul qadariyu ba a bawa ba kad- wato wanda yake kucin wato qadariyanci ba a bashi wato kofar tuba وأكثر qalis salafi takfiruhum وكثيره mafi yawan zantuttukan magabata na musulunci kafircinsu ومما kala bihi allaisu daga cikin wanda suka faɗa ka akwai laisu ibnu sa'ad وابن أبي أوي uyaynata da ibnu uyaynata وابن لهيعة lahi'ata da ibnu lahi'ata وروي عنه ذلك في imam bi مقالة bi khalqil qur'an har waito da gare su a cikin wanda ya faɗi cewa qur'ani makhluqi ne
وقاله ibnu al-mubarak ibnu al-mubarak ya faɗa والأودي wal audiyu wa waki'u da malam waki'u وحفص bune giyasin da hafsu ɗan giyas وأبو الإسحاق alfazari da abu isra'ak alfazari wa وهشيم hushemu da hushemu وعلي bune asimin da ali ɗan asim fi akharina a cikin wata wato cikin wata jama'ar
وهو من قول أكثر المحدثين وف- والفقهاء والمتكلمين فيهم shine mafi yawan faɗar malaman hadisi da malaman fiqihu da malaman tauhidi فيه a cikin hukuncinsu su kadariya wa fil khawariji da kawan khawarija da kadariyawa وأهل الأهواء da ma'abota son zuciya مدل almudillati wacce take mai batarwa وأصحاب bida'il muta'awwilina da ma'abocan bid'a masu yin tawili وهو قول Ahmad ibn Hanbali shine maganar Ahmad dan Hanbali وكذلك قول Hmm.
رواية waqifati wa shakati fi hadhihi al-usul kuma duk wata jama'a ce na shakita هذه الأصول a cikin waɗannan usulin na musulunci usul wato abin da ya shafi tauhidi suka zo da waɗansu abubuwa daban-daban su cire wannan ku ce su ba wannan a ciki ko kusa kokonto akan wannan
وممن روي عنه معنى القول qaulil akhiri daga cikin wanda aka rawaito daga wurin su ma'anar qaulil akhiri ma'anar magana wata daban fitarki kufurihim takfirihim da barin kafirta su
علي بن bi talibin أبي طالب shine ali dan abi talib وابن عمر da wallahi dan umar radiyallahu anhuma والحسن da al-hasan البصري al-basri وهو رأي jama'ati min al-fuqaha'i an-nuzzari wal mutakallimin shine ra'ayin jama'a ta fuqaha an-nuzzari wal mutakallimin masu fitar da hukunce-hukunce da kuma malaman hadisi ai ta fiqhu ai da wannan tauhidi واحتجوا بسواري bi tawrisi sahabati صحابة wa tabi'ina والتابعين warasat ali harura حضورا
sun kafa hujja da sabon annabi alaihi salamu da tabi'una sun ba da gado da warasa ta ali harura harura gari ne kusa da kofa bai fi mulbi ba suka fito da wata aƙida mara kyau ta sukan musulunci da haifar da haƙi wato shubha to da aka zo duk aka gama da su sai aka ce iyalinsu su gaje su
ومن عرف بالقدر من تاب منه. neman mata minu da wanda aka san shi da kadariyanci daga cikin wanda ya mutu daga cikinsu wadda funihim da kuma binne su في مقابر tabirul musulmi na a makabartan musulmi وجري a hakamil islami alaihim da kuma gudanar da hukunce-hukuncen musulunci a kansu da yi musu wanka da sallah likafani
آل إسماعيل ilil kadi ismail al-kadi ya faɗa إنما قال مالك fil qadariyati sannan da imam malik ya faɗa a cikin hukuncin qadariyawa وسائر أهل da البلد ma'abota bid'a يستتابون za a ba su tuba فإن تابوا in suka tuba وإلا kafa ni'ima wa illa qutilu in baka wa kashe su لأنه min من al-fasadi fil ardi to dalilin sa kenan yana cin fasadi fil ardi kama qala fil muharibi kamar yadda ya faɗa cikin muharib inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqada aydihim wa arjuluhum min khilafin yace shi abin da yake gani kenan
إن رأى الإمام Atalo. ke wannan an bar wali shugaba dan su ma can kaga muharibuna ai ba- bare masa Allah yi an yi qattalu aw yusallabu aw tuqada aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ardi wali al-amr shi zai yanke abin da ya kamata yi to yace su ma irin ahlul ahwa in za su yada irin wa'annan to an bar wa shugaba irra al-imam qatalahu in ya ga kala kashi kashe shi shikin wa illam wa illam yaqtul da shi kenan bai nufi kashe shi ba shi kenan
وفساد المحارب wa إنما huwa fil amwali yace fasadin shi muharibi maftan fashi inna ma huwa fil amwali a cikin sha'anin dukiyoyi ne wa masalihi duniya da maslaha ta duniya da samu da sauransu zaman lafiya وإن كان قد يدخل أيضا fi amri أمر dini الدين da da wata in ga kasance kuma zai shiga cikin al'amuran addini تو من سبيل fil hajji wal jihadi الجهاد.
a tafarkin hajji za ta faji zai tsare تو mutane ya kashe sai ya kwace dukiya ko masu zuwa jihadi ya tsare sai ya kwace to kaga ya sai ga masalar addini ta shiga وفساد أهل البدع ma'afas fasadin ma'abota bid'a مؤذنه mu'uzamuhu ala dini wato mafi yawansa a cikin sha'anin addini
وقد يدخل في أمر الدنيا kuma zai shiga cikin al'amarin duniya ma بما yulquna bainal muslimina min al adawati to ma wanda za su sa- haifar cikin musulmi na gaba domin in ya fito da wannan bid'ar ya gina mutane akai zai cusa su kuma kin wanda ba sa kai to shikenan sai ga gaba ta shiga tsakanin musulmi wannan kuncan gwam jama'a tana jin haucin waccan wacce tana jin haucin waccan maimakon innamal mu'minuna ikhwatun sai a rushe ta yace dan haka a kashe su kar a bar irin wa'annan su yaɗa cikin al'umma suna ɓaɓɓata abubuwa amin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalam.
الحمد لله